من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعادنا الله وأجارنا من النار بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا إشرين دقايا قوتا من البركة وتر رمضان هجرانا لشكرة دبو ليلة تريه دا أربعين دا بير ياي دي دي دا تلاتين دقايا ga watan uku shekara dubu biyu da shekara ishirin da hudu muna cikin farkon tafsirin suwatul kamari jiya mun faɗi wani daga cikin asbabun nuzulin da malamai suka faɗa dangane da waɗannan ayoyi ko wannan sura yau za mu shiga cikin sura kai tsaye insha Allahu da fatan Allah ya ba mu ikon fahimta abin da ke cikinta ya kuma ba mu ikon faɗa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi ya kuma kare mana kurakurai bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله سبحانه وتعالى يقتربت الساعة tashin kiyama ya kusa wan shakkal kamaru domin wata ya tsagi wa in yarau ayatun ayatan duk sanda suka ga kowace irin aya yi uridu suna bijire mata waya ƙulu suna cewa sihirin mustamir wannan daɗaɗɗen tsafi ne da ya doge aka ci gaba da yin shi wa kaddabu suka ƙaryata gaskiya wata ba'u ahawa ahum suka bi son zuciyarsu wa kullu amrin kowane al'amari mustaƙir yana da matabbatar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne a niƙtirabis sa'ati dangane da kusantawar alkiyama wa faragin duniya wan ƙida'iha da kuma lokacin ƙarshen duniya ya zo dab da dab ƙarewarta ta zo kama ƙada ta'ala kamar yadda Allah ke cewa a ta amurin lahi falatar ta'ajiruhu al'amarin Allah na zuwan ƙiyama ya ma zo ba zai zo ba saboda abin Allah ya ma tabbata don haka fala ta sa'ajiluhu ku bar gaugawa zuwan shi kuma ma yin wata gaugawa kamar yadda Allah yake cewa ikitara badin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun wato hisabi lokacin yin hisabun mutane yana dab da su amma su kuma mutanen suna cikin rabkana da ranar da za a musu hisabun mu'riduna suna masu bijire ma gaskiya suna masu tunkarar ƙarya shi yasa anan Allah ke ta ikitrabatis sa'atu lalle tashin alkiyama ya kusa malamai suka ce hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana nuna ko yana ma sahabban shi khutba a lokacin da rana ta zo dab da faduwa ga ta nan ana kallanta amma bai wuce irin minti 20-25 bai ta mutawadi iya wannan ya rage amma ana ganin ta amma dai kowa san dai dare ya riga ya zo walam ya buƙa minha illa yasiyu babu wani abu da ya rage dangane da faduwar rana ko dangane da tsayawar rana a sama sai 'yan mintuna kaɗan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma sahabban shi wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah wanda rayuwa take a hannun shi ma baqiya min ad-dunya ba wani abu bai rage na rayuwar duniya nan gaba a zamanin shi hake na abinda ya rage idan an kwatanta da abinda aka yi a baya yanzu abinda ya rage na cikin duniya kima maza idan da aka kwatanta shi da abin da ya wuce minha a duniya illa kama baqiya min yawmikum hadha sai kaman wannan sauran abin da ya rage a iya wannan wunin ga rana can za ta fadi to in ka auna awoyin baya daga hudagwa alfijir zuwa lokacin da karfe shidda ta wuce a yanzu a ce shidda ta yi da minti ishirin me ya rage dan kaɗan ko to sai manzo Allah ce idan an kwatamta sauran abin da ya ma duniya abin da ya rage mata na ta tashi da abin da ta dade a baya kamar rana ta kai karfe 6 da minti 20 ne bai wuce minti 20 ba ta ta fadi to wannan abin da ya rage in ko haka ne da Allah muna dab da kiyama ko ban mu da ita ko ban mu dab da ita kiyama kuma alama ta dab da kiyama cikin kaɗan da manzan Allah ya faɗa wajen nihayatul duniya samuwar rigingimun ba gaira ba dalili wanda za a yi ta kashe-kashe ana zub da jini har wanda aka kashe bai san lahin da ya aka kashe shi ba shi ma wanda ya kashe shi inda za ka tambaye shi wani mutumin da ka kashe me ya muka ce wallahi ba sani ba mu ma kawai umarni aka ba mu mu kashe su ko shi kwaya aka ba suka sha suke kisa ba su ma san me lahin ba to idan har duniya za ta kai lalacewa a raka kisan mutane ba a ma san me yasa aka kashe su ba su dai ba su san me yasa aka kashe su shi wanda aka kashe bai san me lahin shi ba shi wanda ya kisan bai san me yasa aka sashe kisan ba wani ne daga gefe can ya san dalilin ya san bukatun da sasa in an yi haka bukatun shi za su biya yanzu misali da Allah harin da aka kai tsibirin karamga a jamhuriyar Nijar kuna tare da shi a wace shekara ne demin demin disas ko eh kansas to adadin soja nawa aka kashi su ma sun ce 80 ko eh demil to yanzu koma demil nawa ne dai ai dai ya taho dai daga demil daga demil wanzu ne dai abin da ya baya ko yayi nan ko to shikenan in ma a wani kan ku gano shi a shekara hakika dan naga kuna taraddadi a cikin ta ba dai da dadewa bane sojojinmu ne na Nijar da yawa aka kashe kamanin aka ce an kashe to yanzu idan ka diba irin wannan kisa sanda aka ce jirgi ya tashi ya kai musu ɗauki ga fitar an kai musu hari ya aka yi ta aka yi jirgin gashi a difa mukullin jirgin yana ya mai abinda aka ba da wannan kenan da aka babu izini babu damar jirgin ya tashi to me yasa aka jirgin ya difa don me mukullin zai zama a yamai ashe kaga shi wanda aka sa ya kai harin bai wasan ba me yasa aka sa shi kai harin dan an yi amfani da shi ne da wata manufa shi a biya mishi wata bukatar shi yar kadan a sa shi yayi wani aiki kamar bukatar shi za su biya ta wance za ta biya shi wurin ne ake so a saya ma wasu ko a ba wasu to yanzu ba zai yi ba an rasa yadda za a yi to bari a haƙulla ma wurin rigima yadda al'umma wurin in ta watsi sai wurin ya zamna a hannun 'yan tawa 'yan ta'adda 'yan ta'adda kuma na wani ne to a lokacin da ya shiga hannun wanda ake so shiga hannun shi kenan kaga duk waɗannan wanda aka ce kashe sun ana kashe su ne don a tundura mutanen wurin da Allah wanda aka kashe ya san lahin shi wanda ya kisan ya san me yasa ya san dan wata ƙasa ta samu wurin ya haka Allah sauƙaƙe to kaga wannan cikin alamun tashin kiyama ne kuma gashi yana faruwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa bu'istu ana wasa'atu ka hazihi min hazihi sai ya haka kamar wannan yatsar da wannan take biya mata ɗan tsakankanin tsawon da ke tsakankanin wannan da wannan to shi ne abin da ya rage iya mata tashi da haka Allah ke cewa kafirai wa in yarau ayatan duk irin aya da za a nuna musu wadda za ta ja hankalinsu ta nuna musu lalle hakika su ji tsoron Allah su girmama Allah su ba Allah wannan ayar duk dalilin da ya bayyana a cikinta da hujjojin da suka bayyana a cikinta yi uridu sai su bijire mata dayan ƙadu lahu ba sa miƙa kai ga wannan ayar ba za su miƙa kai ga Allah ba bali yi uridu na anhu suna bijirewa wannan ayar da ta zo musu an gane ko wai turkunahu suna barin wannan abin wara a zuhurihim bayan bayansu waya kulu suna cewa waya kulu na suna cewa hadha allazi shahadna wannan abin da shahadnahu wannan abin da muka ganshi min al-hujaji na hujjoji da aka ce an bamu sihirun wani sihiri ne saharna bihi wanda aka sihirce mu da shi mustamir ai wanda yake zahibun mai wucewa ne ko kuma a'a batilin ƙarya ne idan mu ne yake ganin haka amma haƙiƙanin hakan bata faru ba kamar yadda in an yi sihiri idan ka zai iya gwada maka wani abu amma zuciyarka in kana da imani ta kiya ta ƙiƙa wannan abin ta ce ƙarya ne kuma ƙarya ne haka ne idan annabi musa ya gwada mishi san da masihirta suka mai da igiyoyi suka zama mai mucizayya amma zuciyar annabi musa ta gamsu da wannan abin gaskiya ne idan ya gwada eh an gani amma zuciya bata gamsu ba saboda zuciya akwai imani to haka nan zuciya in ba ta da imani ko ta ga aya da za ta ja hankalinta zuwa ga imanin to he ido in ya gani zuciya sai ta karyata shi yasa da waɗannan kafirai suka ga mu'jiza daga manzon Allah ya bayyana ta watan ya sabko ya tsage ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sai suka ce abinda suka gani sihiri ne aka musu kuma aka sihirce ganin su da shi kuma daman tsohon sihiri ne ya jima ana yin shi an gane ko don haka nan wani abu ne ba na gaskiya ba ba mai dawwama ba wucewa zai wa kazzabu suka ƙaryata gaskiyar da ta zo musu daga wurin Allah wata ba'u a hawa ahun suka bi san zukatansu abinda su zukatan suke so da ra'ayin iyayensu da kakanninsu an gane ko saboda jahilcinsu da wautarsu da ƙarancin hankali irin nasu Allah ce wa kullu amrin kowane al'amari da ka gani ko dai ya zama na alkhairi ko ya zama na sharri mustaqir yana da matabbacin shi akwai lokacin da zai tabbata lokacin shi yayi alherin ya tabbata kan masu shi in alherin ne in ma sharri ne zai tabbata zai abku kan masu shi sai Allah ke cewa walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar walaqad haqiqa ja'ahum min al-anba'i wato wasu ababe na daga labaru na al'umomin da da ababen da suka faru a mutanen farko ya zo ma waɗannan mutanen na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko ababe da dama ya zo musu na labaran mutanen farko ma fihi murdajur wanda a cikin shi akwai wa'izul lahum wa'azi gare su an shirki game da shirkar da suke da dagawa da kuma ƙaryatawa da suke yi wa gaskiya in ta zo musu sai Allah yake cewa hikimatun baliga fama tughnin nuzur hikimatun baliga wannan abin wata hikima ce baligatun isasshiya ai fi hidayatu wa fi hidayatihi ta'ala a cikin shiryarwar Allah mai girma da buwaya liman hadahu ga wanda Allah shirye da shi wa ibdalalihi liman aballahu da batar wanda yayi ma wanda ya batar hikimatun baliga akwai hikima isasshiya gamsasshiya fama tugunin nuzur ai gargadi baya da wani amfani ga wanda Allah ya rubuta mishi shikawa ga wanda Allah ya rufe zuciyarsa imani baya shiga amma faman faman faman alladhi yahdihi amma wanda Allah ya shiryar da shi wanda Allah bai shiryar da shi ba kai faman faman yahdihi min ba'dillah wane ne ya isa to ya shiryar da shi bayan Allah duk hujjar da zaka ga gwada mishi Allah bai nihe shi da shiriya ba to yaya za a yi wannan hujja ko wannan wa'azi ya gamsar da shi ai Allah da kanshi taye qul lillahi hujjatu baliga wato hujja isasshiya gamsasshiya tana ga Allah falau sha'a da Allah ya ga dama lahada ku ajma'in da sai ubangiji ya shiryar da ku gaba daya haka kuma fadar Allah da yake cewa wama tubunil ayatu wan nuzuru an qaumul la yu'minu ayoyi da za a yi ta karantawa da hujjoji wan nuzuru da gargadi tsoratarwa ababe na tsoratarwa ba su wadatar da mutumin da ba ya imani ba sa sawa ya yi imani don haka nan fama tugunin nuzur wannan gargadi ba zai amfani mara imani ba sai Allah ke cewa fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur fatawalla anhum ka kauda kai gare su an gane ko tawalla ya Muhammad an haula illadina idza ra'aw ayatan yu'ridu waɗannan mutanen da idan suka ga aya suka buji suke bijire mata ka kauda kai ka kyale ka ci gaba da isar da sakon Allah an gane ko waɗanda waya ƙuru suna cewa haza sihirin mustamir wai wannan sihiri ne da ɗaɗɗe a ara da anhum wanta dirhum ka jira abin da zai same su ka ci gaba da wa'azi jira akwai musibar da za ta zo ta same su yau mai yadda udda'i ranar da wani mai kira zai kira ila shay'in zuwa ga wani abu munkar abin ki fadi mai firgitarwa a kira ka zuwa ga abin da ba ka so yana razana ka yana tindira ka ko ba ka da iko dole sai ka yi babu wanda ya isa ya dakata sai ya zo wurin hilin hisabi kuma ya san wurin ba daɗi wurin babu ni'ima domin bai yi tanadin komai ba na zuwa wurin ya san ran nan ne zai gamu da shirkar da ya yi ta sharri amma kuma dole sai ya zo Allah ce kyale su har zuwa wannan ranar sai Allah ke cewa خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشعا أبصارهم wato gannansu sun kaskanta sun wulakanta daga kaga ganin mutum ya kaskanta huska ta yi bikikirin dagon-dagon ido ya yi jajajir hankali ya tashi alama ce ta ana cikin kaskanci akwai wahala ya kurju da minal ajidati suna hutawa daga cikin kaburburansu ka annahum kai ka ce su jaradun ko wasu fara ce muntashir wanda suka ya watse kamar fara irin take taruwa kan itace a tunzura ta tawatse haka mutane suna hutawa daga ko'ina suna tunkara wurin hisabi sai Allah ke cewa muhdiina ila da'a يقول الكافرون هذا يوم عسير مهدئين سنا masu sauri ila da'i zuwa ga wannan mai kira din la yukhalifuna anan ran nan ba mai sabawa wala ta'akhiruna ba mai jinkiri kowa yana gaugawa kuma kowa ya karba nan wancan ma mai kiran Allah ne yasa shi ya kira amma wancan kiran ba a baka ba dama dole ne ka zo amma manzanni Allah ne ya aiko su su kira amma nan an baka zaɓi imani ne in kaga dama ka amsa ma kiran su kai imani to idan baka amsa ba wannan kira na farko da manzanni suka ma to ranar da wancan ya zo za a kira ka kaje kuma baka da kai baka da ambatasiyon wato ka zo baka cikin waɗanda aka gayyata gayyatar daraja dole tun da ka zo dole a kai ka inda za a kulle ka saboda kiran mai kiran farko annaba da suka kira ka baka amsa ba su suke ba da ambatasiyon na shiga aljanna wannan shi yana kiran ku ne ku zo in ma ina za ku je ku je shi ba wani ambatasiyon ba zai ba ku na ku zo ku haɗe ne don a gwada muku makomaku kuma a nan ne za a gwada muku makomaku ta kin annabawa ko makomaku ta san annabawa an gane ko da haka suna masu sauri zuwa ga wannan mai kiran ba sa sabawa waya kulul kafiruna sai ka ji kafirai suna cewa yau mun asib yau wani wuni ne mai wuni ne mai tsanani yau wannan wuni ne ba shi da daɗi ba a taɓa irin shi ba fa zalika yawma izin yawmin asib lalle Allah ya ce wannan rana wannan wuni wuni ne mai tsanani alal kafirina akan kafirai gairu yasir ba ni sauki bane amma ga wanda ba kafirai fa mai sauki ne amma ga kafirai ba mai sauki bane sai Allah yake cewa كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر to sai Allah ya ci gaba da bamu labari saboda ita a wannan sura da wannan sura ta wuce bayanta Allah ya bude su ne yana sanar da mu kiran mu zuwa ga imani da Allah imani ga kiyama imani ga annabawa imani ga hisabi imani ga aljanna imani da wuta da haka nan da abubuwan da annaba suka zo da shi na mu'jizoji yadda sai aka zo a wannan sura ana nuna mana kulasa takaitaccen tarihi na annabawa da suka gabata da su da al'umominsu ba tare da an buɗe tarihin ba kowanne kaɗan za a kawo gwargwadon wanda zai gamsar da kai gafa irin abin da suka yi suka shiga asara kar ka yi shi in kai shi kai ma za ka shiga asara kaga ya ishe ka domin iya wa'azar da kai ake yi kar ka karyata wannan annabin kar ka saba ma wannan annabin sai aka ka maka laburran annabawan da suka je da suka zo kafin annabi Muhammadu al'umomin da suka saba musu yaya ya faru da su domin kai ma kar ka zo ka saba ma annabin ka kai irin nasu abin da ya faru da wancan ya faru da kai to sai ka fara da annabin farko Allah ke ta kazzabat qaumun kanan qablahum qaumun nuh qablahum kafin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an yi qaumun nuh mutanen annabi nuh kazzabat sun ƙaryata annabawan Allah kaman kaka ai annabi ɗaya ne akan aika musu to ai abinda annabin ya je musu da shi shine kowane annabi ya zo da shi kenan yadda suka ƙaryata wancan jidda in sun jera gaban su da suka ƙaryata su domin duk irin aiki ne Allah ke cewa sun ƙaryata annabin Allah annabi wannan Nuhu alaihi salatu wassalam fakaddabu suka ƙaryata abdana bawanmu kaga anan Allah ya jingina annabi Nuhu cewa bawanmu wannan ubudiyya ce khasa ba ba amma ba domin in ba haka ba kowa ai bawan Allah ne to me yasa aka ware annabi Nuhu anan aka ce wannan kaddabu abdana sun ƙaryata bawanmu dan ya nuna maka bawan yana da wani matsayi a wurin Allah wanda ya sha bamban da sauran matsayin mutane da sauran bayi wa qalu suka ce majnunun mahaukaci ne abinda annabi nuhu ya zo da shi na, na, wa'azi da gyara cewa ku gyara kayanku ku daina kaza ba ya da kyau dan ku samu riba duniyar lahira sai suka ce mahaukaci ne wadujir suka mushi tsawa suka kwaɓe shi suka hantare shi suka ce wallahi ka kiyaye mu ba a kawo mana rishin hankali ana wai abin nan da yake shi ne rishin hankali rishin wayewa ce kaga al'adar dama mugun mutum ne ya kalli mutane ya ce musu ba su da hankali wallahi wani bawan Allah haka kawai ya tara malamai ya ce yanzu ni kun gani da kuke gani na eh na san dukkanin kunan kuna ƙarya imani ni din na hiku imani dan Allah mutum sama da arba'in malamai wanda a wannan ƙasar dai ba in ka cire su to ba wa sauran malamai a dai zamanin da ba wasu malamai su ne dai kaɗai suke rayu inda za ka cire su to duk wanda za ka kaje bai kai su ba sai dai in an aihi wani sake ko da shi karatu kuma su suke ɗauke da al'umma suna karantar da su su suke musu juma'a su suke musu sallar gawa su suke musu sallar idi su suke musu sallar azhar la'asar magariba isha'i su daura musu aure su musu komai amma ya kalle su yace ya hisu imani yana so ya wulakanta su yana gani ba su da kuɗi ba su da kaza ba su da kaza kaga shine wazdujir suka kwabe shi me ya faru فدعا ربه أني مغلوب فانتصر fada'a rabbahu sai annabi nuhu ya kirayi ubangijin shi Allah ya ce rabbi ya Allah anni magalubun ni an rinjaye ni fantasur ka ka muna agayi wai wannan ayat ce aka bada wai wani dan tsubbi ya bada wai a gaya ma yan siyasa da kwace musu mulki su rika yin wurdi da wannan ayar anni magalubun fantasur ka da ta bukayi hadima galubin fantasir eh wai su ci gaba da wannan wai za su samu nasara Allah ce to ai mu ai mu ma galaba ce kuka yi Allah ce maki mu yawa sai Allah yake cewa ففتحنا أبواب السماء بماء من حمر to dai wannan addu'ai fa fatahana abwaaba samai kaga ai akwai kissa he aka rago ta aka yanko ta ko ya zo ya yi wa'azi sun ce mahaukaci ne sun daka mishi tsawa sun ce ya daina har ma sun dake shi yanzu shi kuma ya kai tsara ga ubangiji ya ce ai rinjaye ne a te a kama mini sun yi ni yawa sun yi ni ƙarhin mulki amma ni kuma na kai wurin wanda yi su Allah kama mu to ai mu ma haka ne muka yi sanda muka zo kuka gwada isa ko gwada mulki ko gwada kaza ko gwada kaza kuma duniya tana tare da ku muka ce muku ku taimaka mana mu yi addini muka ce a kuka daka tsawa kuka ce wallahi ba za a muku wannan abin na lalata duniya ba addini nan ba wanda ya kama mutane lalata duniya sai addini ko addini wanda kuka sani za a yi kaji shi bai san addinin ba ko daya amma kenan abin da ya gamsar da shi shine za a yi aka aka kai aka kawo duk wanda za a je a gani tsohon shugaban kasa ne firaminista ne wasu abokai ne aka gansu aka yi kamun kawa da su suka zo suka mishi magana ce ya kare amma zai iya yin abu daya kiran sallah da da yake kar a yi saboda ana ma mutane surutai yanzu an yarda shi kiran sallah a rakai shi ɗaya zai iya cirewa shi kenan to mu wani abubuwan da ka faɗa ba mu yarda ba ce to ko kun yarda ko ku yarda ba mu mun kare sai mu ga wanda ya isa sai muka ce akwai ko wanda ya isa sai muka ce rabbi an nama garubun ya Allah an rinjaye mu an gwada mana ƙarfin mulki fantasir taimakan mu ya taimaka wai kuma shi ma zai je ce shi ma an rinjaye shi ah ya kai Allah ne rinjaye ka ai bi Allah kowa ya Allah ne rinjaye ku kuka taba addini Allah ya rinjaye ku kawai abu ɗaya ne hanya ɗaya ce ta rage muku da yake kuna da rai ku yi ta istighfari ku koma ga Allah amma wata barazana wani nuna za ku rama bata da amfani duk sanda kuka ce za ku nuna ma Allah ƙarfi to Allah zai nuna muku ba ku sama saboda haka fa fataha na abuwa ba sama'i waɗancan mutane sai aka sa Allah ya ce kahohin sama su bubbuɗe bima inda irin wani ruwa munhamir mai yawan zuba ruwa ne mai yawan zuba ya da bakin mi ma za a cewa ana cewa baki da kwaito ne ya yi karhin ya da bakin kwariya kawai ruwa ne kasirin mai yawa sai Allah yake cewa وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء على أمر قد قدر wafajjarna al-arda uyuna sai muka ce ƙasa ita ma ta bubbude duk wasu idanun ruwa su ta su ta bubbugowa kaga ruwa ne ake sama da ƙasa kenan ba iya sama take kaɗai ba sama tana yi ƙasar tana yi wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u sai ruwaye guda biyu na sama da na ƙasa he suka haɗu ala amrin akan wani al'amari na umarnin Allah amrun muqtadirin al'amarin da Allah ya kaddara wanda shine za a halakar da su sai Allah ya halakar da su an gane ko sai Allah yake cewa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur wa hamalnahu shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai muka dauke shi ala zati alwahin a cikin wani jirgi wanda ma'abucin an yi shi ne da wasu alluna kaman katako ne aka raka sassaka falle falle ana hadawa wadda sur da kusoshi ana gamawa to haka aka yi wannan shi jirgin sai Allah yake cewa تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر tajari jirgin tana gudana dib'a ayunina akan kulanmu ma'ana tana tafiya ne akan tsaronmu muna ganinta muna kiyaye ta haka jirgin take kai da kawo da bayan Allah a cikinta na cikinta kan bai hallaka ba amma komi na wajenta ya hallaka Allah ce jaza'an wannan sakamako ne lahum gare su ala kufrihim billahi akan kafircinsu da Allah wantisaran kuma taimako ne linuhin alaihi salatu wassalam ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam kama mugu wato sakamako ne aka nuna mishi na rishin mutuncin shi da kafircin shi shi yasa shi azaba ce gare shi shi kuma mumini taimakon shi ne Allah yayi ya kame mishi mumuna me da yake azabtar da shi an gane wannan kenan ashe a kama mugu taimakon muminai ne taimakon musulunci ne domin yanzu nan da Allah ya kama miyagu annabi nuhu ya kamshi taimakon shi aka yi an taimaka ma annabi nuhu ko amma da an kyale su ha da an wulakanta annabi nuhu da saboda suna wulakanta annabi nuhu to he zamanto saboda wulakancin da suke ma annabi nuhu sai aka mai da wulakancin ya kai ya fada musu ya zamanto su suke wulakanta shi kuma annabi nuhu aka taimake shi sai Allah yake cewa ولقد تركنا آية فهل من مدكر wala kada haqiqa taraknaha ayatan ita waɗannan jirgin ruwan ai taraknaha mun bar ta ayatan abqallahu safinatu nuhun Allah ya bar a tafi jirgin ruwan annabi Nuhu ta farkon nan don ta zamanto aya, aya ce zahira wadda take ana ganinta. Kamar yadda Allah ke cewa wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil filkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Haka Allah ya dauke su akan wannan jiragen ruwan kaga ai tuna mana ne ake. to wannan abin da Allah ya ya barta ta zama aya ne gare mu domin mun gane gaskiya ko ba za mu gane ba Allah ce fa halimun muddakir shin ko akwai mai wa'atuwa fa hal man yatazakkara wa yata'azza akwai mai wa'atuwa ya gargadu akwai shi eh akwai shi ya Allah Allah ka ba mu ikon wa'atuwa ka ba mu ikon gargaduwa sai Allah ke cewa فكيف كان عذابي ونذر Allah ce to ka fa kaifa kana azabi kaka azaba ta ta kasance sanda ta je musu yaya take yaya azaba ta take liman kafara bi ga wanda ya kafirce mini wa kadzaba rusuli ya karyata manzona yaya azaba ta ta je akan shi ta je mishi da sauki a'a fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya gargadi na yaje tunda an gargadin annabaya sun yi sun an kiya to na Allah da yazo kaka shi an iya tsere mishi ba tsere mishi ba sai Allah yake cewa ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر wala kar haqiqa yassarna alqur'ana Allah ke mun sauƙaƙe wannan alqur'anin lizikir dan a wa'azi da shi dan a karanta shi a fahimce shi shi yasa muka muka sauƙaƙa daga ka ne mu fahimta shi zaka gane fa halimun muddakir ko akwai masu wa'azuwa cikin ku ya ku mutane eh akwai Allah Allah ka ba mu ikon wa'azuwa domin Allah ce gashi nan littafi ne mun aika muku mun sauƙaƙe muku shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدى دان أغرغدي متاني واتو wanda suke karkatattu a kuma yi bishara ga mutane masu tsoron Allah suna bin dokar Allah sai Allah yake cewa كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر na'am kallabata adun Allah ce haka su ma adawa sun ƙaryata annabin da aka aika musu ba gurbi nabi ba kenan ko suka ƙaryata annabi hudu alaihi salatu wassalam fakkar da basadun fa kai ba kana azabi ko kaka azaba ta taje musu wani zur da gargadi na yaya abin yake sai Allah yake cewa inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin azim mustamir inna arsalna ilai alaihim lalle mu mun aika a gare su irin wata iska rihan sarsar wata iska baridatun mai tsananin sanyi shadidatul bardi mai tsananin sanyi fiye da yadda ake mazato fi yaumin nakhfin alaihim cikin wani wuri wanda yake marar rabo marar daɗi a kansu wanda ba na alkhairi ba mustamir alaihim wanda ya doge a kansu sai da ya rugulguza su yayi kwana takwas ba kakkautawa sai Allah yake cewa تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ita wannan iska din tanzi'un nasa tana fuzgan mutum ta daga shi sama ta nesa da shi ta kado shi kuma a cire mai kai kaga ganga jikin ta faɗi can kan ya faɗi can ka annahum a'jazu nakhalin munqair kai ka ce wani iccen dabino ne da aka sare aka cire kan aka yar haka za ka kato a yaddi sai Allah yake cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to fa kaifa kana azabi yaya azaba ta tazo musu wa nuzur yaya gargadi na yazo musu ya je da dadi bai je masa da dadi ba sai Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir wa laqad haqiqa yassarna alqur'ana mun hore alqur'ani Allah ya ce lidhikr dan ai wa'azi da shi dan ai gargadi da shi dan a gane gaskiya da shi fa halimun muddakir ko akwai masu ganewar sai Allah yake cewa kazzabat samud bin nuzur haka ma samudawa su ne gurum na uku su ma sun ƙaryata bin nuzur da gargadin da aka musu da wa'azin da annabi salihu ya musu su ma sun ƙaryata sai Allah ke cewa fa qalu abasharan minna wahidatan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu a cikin na akwai wahidatan akwai tan ko ko wahidan wahidan to karanta karantawa wa qalu fadalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna inna idan lafi dalalin wasu fa qalu ya suka ce abasharan minna wahidan mutum daya daga cikin mu nattabi'u za mu bi suka ce ba zan yi ba duka mu mutare mu mutum daya daga cikin kaga so yanzu ba abin mutum da nawa suka bi mutum ɗaya ɗin kuma na tabi'u suka ce wai don tun da annabi ne wanda ba za a bi shi ba suka ce bisa shi ɗaya mutum ɗaya za bi a cikin mu ai ba zai yi ba mu bi mutum ɗaya tak a cikin mu gaba ɗayan mu inna in han muka yi haka izan yayin nan da fi wannan dalalin muna cikin bata wasu kun muna cikin wauta da rashin hankali yanzu gaba daya mutum ɗaya zo diya karkata mai ce kawai ku yi kaza mu girman kai ya kare ko bai kare ba yanzu annabi shi ɗaya bai yi duk duniya a linka ta ba da hankalin da fahimtai da lurai da tsinkayen nesa tun kafin a mushi wahayi ya al'umma bari a mushi wahayi sai Allah yake cewa أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر suka ce a ulki a ulki ya zikiru alaihi min bainina yanzu shi dai zai yi da'awar wai an aiko shi da wa'azi a cikinmu mu duk ba wanda ya isa Allah ya aiko sai wa he salihu ne kadai Allah ya aiko suka ce kai ba haka nan bane ba wani Allah da ya aiko shi kazzabun mai yawan ƙarya ce kawai yake yawaitawa an gani ko suka jingina abin da ƙarya ƙaryan ma mai tarin yawa ba wai irin ƙarya ƙarama ba suka ce wannan ba wani abu ne ya za a yi a ce shi ɗitak a cikinmu wai shi ne Allah ya aiko suke ba wanda Allah ya sanar da wani abu in ba shi ba suka ce wannan ba gaskiya ba ne bal huwa kazzabun ai mai ƙirƙirar ƙarya ne yana jingina ma Allah sannan kuma me ƙarshen aya
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر suka ce bal huwa kazzabun ashur sannan makaryaci ne sannan kuma mai tabuwar hankali ne mai nuna girman kai Allah ke sa ya'lamuna gadan gobe za ta sani gobe ba gobe litinin ba gobe kiyama manil kazzabul ashir a cikin su wane ne magayyaci waye kuma wawa wanda bai san me yake ba sai Allah yake cewa إنا مرسل الناقة فتنة لهم
مم.
فارتقبهم واستبر Allah ce musu inna mursulin naqat mu za mu aiko maka da wata taguwa fitnatan lahum ta dan ta zamanto jarrabawa ce gare su kamar yadda suka nema Allah zai aiko ta kuma Allah din ya ya, ya, ya huddo ta an ce taguwai dutse ne fa kawai suka duba suka ce ta wannan dutsen yayi nakuda a hita taguwa yayi nakuda yi a hita taguwa Allah ce to ga ta nan mun aika ta fice da tallahun ta zaman to jarrabawa gare su fartab ibhum wannan wasdabir ka je ka jira ka yi haƙuri ilaihim zuwa gare su ka gane ko wasbir alaihim kuma ka yi haƙuri akan abin da duk zafi fa innal aqibata laka ƙarshe kyakkyawa yana gare ka wan nasru fi dunya wal akhirah shine taimakon Allah duniya da lahira sai Allah yake cewa wannan ونبئهم أن الماء قسمة بينهم Mm.
كل شرب متضر wani bi'uhum muka ba su labari mutanen garin muka ce annal ma'a lalle ruwa na garin kismatun bainahum abin rabawa ne tsakankanin su su da wannan taguwai yau su sha gobe sha taguwa ce za ta shanye shi duka an gane ko laha shurbun walakum shurbi yawmin ma'lum tana da ranar shanta kuma kuna da ranar shan ku a wani wuni na daban sananne kenan kun san ranar shan ku kun san ranar shan ta a gane ko ita in ta zuwa ta shanye ruwan garin duka su kuma duka za ta iya ba su nono dukansu amma kuma su kuma gobe su dauka in ka zo gobe ka dauka da na go- da na yau da na gobe kenan haka Allah ya raba musu sai Allah yake cewa mi فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر fanadau sahibuhum fanadau ne ko fanada ne فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر fanadau sahibuhum sai ka suka kira wani daga cikin su wani mugun mutum malaman tafsir suna ta ismuhu quddaru bin salif sunan shi quddaru bin salif an ce matsiyaci ne matsiyaci ne mara abin hannun shi ba mai aiki ba ne bai da sana'a yi bai da ajiye ba bai ba da ajiya ba kuma duk gari ban wanda yake kallo da mutunci idan ana son a wulakanta sarki ya iya yi idan ana son a ci mutuncin shugaban ƙasa zai iya yi idan ana son a ci mutuncin limamin juma'a zai iya yi idan ana son a ci mutuncin ɗan kasuwa zai iya yi shi bai da kowa bai da komi to shine aka ce ga ranar wannan taguwar da ta zo take mana ɓanna tana mana kiwo a cikin gonakanmu wai kuma an ce ba mu isa ba mu kore ta wa zai iya kashe ta kowa ce ka gaskiya ni ina jin kunyar wani wanan nan salihu dan saboda wani nake jin kunyar shi wani ce ali saboda wani sai aka ce a kira wani shi ce ali in kun ce a kashe ta ni ban wanda nake jin kunya aka ce to shi kenan mu abin da muke so ka je ka kashe ta ya kun shirya shine fanadau sahibuhum suka kira mutumin su fata atsa fa'akar suka yi jinga da shi suka bashi wani daraja suka ba dan abin hannu suka mishi alƙawali na zai samu ci gaba a wannan za a yi da shi ya je fa'akar ya soke ta shine idin ba asa ashikaha sanda suka aika marasa arziki daga cikin su kaga aka kira su ashikaha mafi tabe wasu ya je ya soke ta me ya faru
فكيف كان عذابي ونذر fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ce kaka azaba ta taje musu kaka gargadi na je musu ubangiji ya tura aka musu tsawa dama yadda aka ce to abinda kuka yi dinnan tunda kun kashe wannan taguwa ku je ku zamna ku ci ku sha ku ji dadi an ba ku kwana uku قال kwana uku هذه ناقة الله لكم آية mm.
فذروها تأكل في أرض الله wala tamasuha ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب mm. to fa ya aka ce ba za ta basu hadisu in kar ku shaye ta da wani abu mai muni idan kuka yi haka fa ya akwai kuma azabun qarib wata azaba makusanciya za ta same ku da suka soke ta فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام zalika ذلك وعد غير مكذوب wani da suka soke ta yi aka ce musu to ku ji daɗi a cikin gidajen ku kowa ya je abin da ya ga dama cikin gidan shi an ba ku wa'adin kwana uku azaba za ta zo ta ta hallaka ku zalika wa'adun gairu makazu wannan alƙawari ne wanda ba ba ƙarya ba ƙarya a cikin shi kun ba za a ƙaryata shi ba ko kun ƙaryata shi sai ya zo ba irin wanda ba su ƙaryata wa bane wannan da haka suka soke ta Allah shi kuma ya hallaka su to Allah ce to hallaka sun wa'azi ne na Allah kaka azaba ta kaka wa'azi na sai Allah ke cewa إنا أرسلنا عليهم سيحة واحدة فكانوا كهشيم المهتدر inna domin mu arsalna alaihim mun aika gare su sai hatan wahidatan tsawa kwaya daya fakanu kahashim sai suka zamanto kahashimun kamar haki da dabbobi suka ci bayan ya bushe suka tattake shi ya zizzigidige ba ka ganin wani ɗaya daga cikin shi to haka suka koma gaba ɗaya kamar ba a taɓa yin mutanen ba ga sunan kowa a mace sai Allah ke cewa ولقد يسرنا القرآن للذكر Allah ce haƙiƙa mun sauƙaƙe alƙur'ani domin karanta shi don a yi wa'azi da shi fa halimin فهل من مدكر fa halimin muddakir ko akwai masu wa'azuwa eh akwai masu wa'azuwa ya Allah sai Allah ke cewa ni كذبت قوم لوط بالنذر Allah ce kuma ga na biyar akwai mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalamu su ma sun ƙaryata bin nuziri da wa'azi da gargadin da annabi lutu ya musu me aka yi إنا أرسلنا عليهم صيحة إلا آل لوط
Hmm?
نجيناهم بسهر Eh, haka haka dai inna arsalna alaihim hasiban إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم.
نجيناهم بسهر inna arsalna alaihim hasiban Allah ce mu mun aika musu wani ruwa na duwal wasu tsakon kwani na musiba muka aika aka musu ruwan su suka ruwan tsakon kwani ya hallaka su illa ala lut sai jama'al lut masu imani da shi kenan su kan wannan najainahum mun tsiratar da su bisa har lokacin jijjihi Allah ya tsiratar da su me ya faru نعمة من عندنا
Mm.
كذلك نز- كذلك نجزي من شكر ni'imatan wannan ni'ima ce tseratar da su din min indina daga wurin mu insha Allah Allah ce kazalika kamar yadda ka ga mun ma bayin Allah mafita a san da musiba ta zo ta ritsa da bayin Allah kafirai muka fitar da bayin Allah muminai najadi man shakara haka muke saka ma duk wanda ya gode wa ni'imar mu ya mana biyayya haka za mu saka mishi haka kuma muke azabtar da duk wanda ya ƙi bin mu ya yi tawaye za mu mushi azaba sai Allah ke cewa ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر wala kada haƙiƙa su mutanen annabi lut an zarahum an musu an tsoratar da su baɗatana da mukar ubangiji dai da aka musu gargaɗi da azaba tun ba ta zo ba aka ce za ta zo duk irin bayanan da za a musu na su kiyaye kansu an musu fata marau suka zamanto suna shakka bin nuzur da wannan gargaɗin suna kofanto suna ganin ƙarya ne me ya faru ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم Hmm.
فذوقوا عذابي ونذر wala kad haƙiƙa rawa duhu an zaifihi sun nemi annabi lutsi ya ba su bakin shi domin luwaɗi suke yi duk wani mutum da ya zo cikin garin ko ya yarda ko bai yarda ba inda ya ratsa ƙasar su to sai an yi luwaɗi da shi saboda ƙasa an halatta luwaɗi rishin yin shi ma shine haramci dole ne in ka shigo ƙasa sai an yi da kai domin a nan ƙasar ba kai saka ce ba a yi da kai ba dole ne to kuma sai shi annabi lutu alaihi salatu wa salam sai ya yi baki kuma bakin sun same shi a wata gona da yake da ita wajen gari me yasa ya tanadi wannan gona saboda dalilai guda biyu na ɗaya sama ma kanshi aikin yi da abin da zai ci na biyu raba kanshi da wuni cikin gari don ya karya ga mugun gani bannar da ake a garin dole in yana cikin garin zai ganta amma can ya huta to da bakin suka same shi a wannan gonai kaga dole ne ya taso da su ba zai zama su a cikin gona a dashi ba tunda a cikin gonan nan ai babu abincin da ya kamata ya ba su babu wurin da ya kamata shin hudu da su kwanta su huta ko kuma bako in yazo ai yana da bukatar abin da zai ci da inda zai kwanta ya huta domin ya yi tafiya ya gaji haka ne dole ya shigo da su gari ko ba dole ba to wannan shi kuma ya tabbata in ya taho da su a gari ga su kuma ya kalle su samari ne wajen goma sha biyu matasa irin wanda ake bukata kuma ga shi samari masu kyau ƙosassu lahiyayyu wanda irin su ne ake sha'awa kuma ga shi dole ne ya zo da su gari kuma in bai shigo ga gidan shi a tsakiyar gari kaga dole he an san da su an gan shi yana tahowa da su kuma ya tabbata mutane za su kamu su hari kuma shi a kamu su harin ma a wurin shi ai abin kunya ne yaya yana cikin gari yanzu za a zo a raka kawo mishi hari kamar garin ba mutumin kirki wani abin yana ba ta mishi rai yana zawwa ku cikin gari da baki wani da ya gansu ma sai sheka da gudu bai tsaya ba ko ina sai babban majalisa ta fada ya ce allah taimake ka allah ƙara ma nasara ga labari babba aka ce wani in an ganka an san da labari ya ce ƙwarai aka ce mi ke faruwa ya ce zaratan samari baƙi guda goma sha biyu lahiyayyu masu kyau gidan yanzu ya ce yanzu yanzu nan muka yi kurazuma da su sun shiga gidan ni na fito akwai harka ranka yi daɗe to a tuna da mu wani ya ce to mu ranka yi daɗe a tuna da mu mu a tuna da mu aka ce a wannan ai na manya ne gaskiya waɗannan sun yi ƙarfin duwan tarkace sai dai manya a to na manya ne a na manya ne yanzu manya sai suka tura a je a ce ma annabi lut ya ba da waɗannan baƙin a kai su masarkin baƙi na hukuma awalam nan haka anil alami ba mun hana ka ba sabkar baki ba ka da izinin ka sarki baki dole idan ka yi bako sai ka rubuto ka kawo nan mun duba in ya tantanta a bashi wuri don ba kai bane jami'in tsaro aka ce ya ba da wannan bakin yake ce musa haula idai waɗannan baki na wani wuri na suka zuba bakin ku bai fala tabdahun kada ku kunyatar da ni kada ku nuna mini rishin mutunci kai bakin da suka zo sun gane tsakankana da ku babu arziki kada ku nuna mana haka kada ku kunyata ni cikin baki na mana haba su kuma ta suke kai wallahi ka leko su tun da wuri dan ko ka yarda ko baka yarda ba wallahi sai ka bada su yaya abin da doka ce ta ƙasa zaka ce wai sai wani ne kai waye dokar ta ƙasa ka yi ɗinwa wani ya ce a je a ce gaya masu ranka ya ajiyo mene ya an gaya masu an zaɓen da azabin nan kawai a karye gidan a hoto da bakin abin nuhu annabi nuhu da hankalin shi ya tashi waɗannan baki suna kallon ko damuwa ba su yi ba suka kalli delut yana kai yana ka yana cewa lau anna li bikum quwwatan aw awi ila aw awi ila rukunin shadid da ina da wani karfi na yaka ku wallahi da mun buga da ku yau ya za ku zo ku rena mana hankali bakin a gidana to ni ban yarda ba su suna ja shi yana ja an ya rihe gidan shi ana neman karyawa saboda za a karye yanzu gidan gaba ɗaya a shiga amma me da wurin ya zama dandalin zanga-zanga shi kenan ya mala'ika jibril ya ce kada ka damu wai ka gane ni ko wane ne ya ce malaika jibril ya ce to to to to to yanzu kuma ya tabbata ya ba abin da ya ce to wannan israfili ne wannan malakul mauti ne aikin shi ne ya zo yi a nan garin ya ce a nan garin yau kaga dai malakul mautin da kanshi muka zo kuma mun zo ma dan ya ga abin da suke yi kuma ya gani ya gani ya ce to ka kyale ni da su babu wanda ya isa ya kai gare ka wallahi ba su isa ba ka rabu da su ni na san maganin su kawai haka annabi wannan malaika jibril ga yamshi shi yasa ake cewa rawa duhu an gaibi sun nemi su kwaci waɗannan bakin fada masana sai jibril ya haka da hubuken shi gaba ɗayan su da yasa huke ya mare su dukkan su ya kowa maka kowa sai ya fita da gudiya to bai gani wani kana gani ce ni ma da ban gani ni ma ban gani to wanda suka zo nan suka kowa ba a gani ban mai gani so mun taba kenan Allah ya ce fa zuku azabi ku dandana azaba ta wani zur da gargadi na ku dandane shi ku ji yadda abin yake sai Allah yake cewa ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر wala qad haqiqa sabbahum sun waye gari da irin wata azaba wanda take babu murin gudu daga gare ta babu wurin tsira da asuba su aka musu asuban maza irin wata azabun mustaqir azaba wadda take tabbatatta ta sabta a kansu gaba ɗaya aka kifa su aka kuma musu ruwan duwal wasu ba ɗaya da ya tsira sai Allah ke cewa فذوقوا عذابي ونذر fazuku azabi wa nuzur ku garga- ku dandana azabata da gargadi na Allah ya ce ولقد يسرنا القرآن للذكر hakika mun sauƙaƙe alƙur'ani don a yi wa'azi da shi فهل من مدكر fa halimin muddakir ko akwai masu wa'azuwa sai Allah ke cewa ولقد جاء آيال فرعون النذر to bari an ce lokaci yayi kuma za mu shiga shi ma mutanen fir'auna shi ma an zo mushi da gargadi to sai mu tashi gobe in Allah ya yarda daga shi labarin na fir'auna zuwa ƙarshen sura mu ji me zai faruwa kun ga dai ai duk waɗannan annabawa ne ake ƙaryatawa ko kuma ai su ma an wanda zai ƙaryata annabawan nan su suka yi nasara ko annabawa to shine abin da ake tsoratar da mutanen makka su kiyaye kansu kenan kaga annabawa suka karyata kuma annabi ko karyata abin da ya same su zai same ku haka mu ma na yanzu ake mana gargadi mu kiyaye mu bi Allah da manzon shi mu bi gaskiya ba za mu saba ma gaskiya ba mu yi nasara a rayuwa bai yiwa ba duk in ma da suwa kake tare kar ka ga yawan ku kar ka ga ƙarhin ku kar ka ga tanadin makaman ku wai ka yi tsammanin za ku saba ma gaskiya kuma ku ci gaba da samun nasara a wannan doron duniya ƙarya ne wata rana sai an waye gari ku ne a ƙasa na musulunci ne a sama bai yiwuwa zalunci ya ɗore amma zalunci yakan iya daɗewa amma ɗorewa ce dawwama ce bai yayi Allah ta'ala shiryar da mu Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka shiryar da mu Allah karba mana ibadodinmu ya Allah muna tawassuli da sunanka da sifofinka dukkanin bayi da suka ce masa addu'a Allah ka yi musayin su Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah ka sanya alkhairi gare su ya Allah abinda suke neman alkhairi ka ba su ya Allah abinda suke jin tsoro na shari Allah ka kuranye musu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka taimaki shugabanninmu ya Allah ka karfafa mana shugabanninmu ka ba su lafiya ka ƙara musu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba ƙasar nan zaman lafiya ya Allah ka saba ƙasar nan albarka ka sanya ƙasar nan ta zamanto cikin ƙasashe masu albarka ka sa mu hikarihin makiyanmu ka sa mu ci arzikinmu ya Allah masu tauye mana arzikinmu Allah yadda ka raƙa- yadda ka nuna mu kaskantattu ne su Allah ka ƙara kaskanta su ya Allah yadda ka fara hudda su Allah ka fudda na farkon su da na ƙarshen su ya Allah ya Allah ka tabbatar mana da alkhairin mu a hannun mu ya Allah ya Allah ka kare mu daga duk wani sharri nasu da wanda ba nasu ba ya Allah duk sharri na duniya Allah ka mana maganin shi sharrin lafiya Allah ka mana maganin shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin